بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقوي قوتن بير وتن جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da 21 ga watan 11 a Gregorian kalanda 2023 wannan shi ne kasadinmu na 100 daidai daga cikin jeren giyar karatutukan littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da babin adabul mashi ilal masjidi ladubban tafiya masallaci mun kawo cewa idan za ku tafi masallaci ku tafi wa alaikum bi sakina kuna cikin nutsuwa wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka samu ku sallata abinda ya wuce muku kuma annabi ya ce ku cika ko ku rama yau za mu tashi ma yaqulu idza kharaja min baitihi idan ka fito daga gidanka ko zuwa masallaci ko zuwa kasuwa ko zuwa ofis ko zuwa gurin aiki me ya kamata ka faɗa na fata an gane ana anasin ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ƙala ya'ani idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billahi yuqalu lahu hudita wa kufita ورقيت وتنحى عنه الشيطان ووقيت وتنحى عنه الشيطان أنس بن مالك الله يهدى من شيء جنة الفردوس yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man qala wanda ya budu baki ya faɗi wannan addu'a ya'ani idza kharaja min baitihi yana nufin lokacin da ya fito zai tafi wani guri daga gidan shi ya fito zai tafi wani guri daga gidan shi sai ya faɗi wannan addu'a da za mu faɗa yanzu wata addu'a bismillahi da sunan Allah an gani duk abin da za ka yi ka ce bismillahi na fata an fahimta duk abin da za ka yi ka ce bismillahi in za ka tada mota bismillahi za ka buga mashin bismillahi an gane in za ka zauna bismillahi in ka yunkura za ka tashi bismillahi za ka ci abinci bismillahi to sannan ku lura akwai bid'a da take shigowa cikin bismillahi din nan yanzu misali in za ka yi karatu to nan ake so ka cikata bismillahir rahmanir rahim ko in za ka yi jawabi na bayani a gurin taro a gurin mitin na fata an fahimta sai ka ce bismillahir rahmanir rahim inna alhamdulillah ko dai wani abu kamancin haka amma idan ka zo za ka tashi daga zama karka ce bismillahir rahmanir rahim a sai ka ce bismillahi sai ka shi in ka zo za ka zauna karka ce bismillahir rahmanir rahim sai ka ce bismillahi sai ka zauna in ka zo za ka ci abinci karka ce bismillahir rahmanir rahim a'a sai ka ce bismillahi sai ka kantara lauma na fata an fahimci magana so inda ake yin bismillahir rahmanir rahim sai idan ya shafi karatu ko jawabi ko wani abu a gurin taro ko a wani abu da za ka aiwatar sai ka yi ta har zuwa ƙarshe ina fata an fahimta ka lura duk inda aka annabi ya ba mu cewa mu yi bismillahi za ka ga idan karatu ne ko jawabi ko wani abu za ka ga za a cika tata yasa za ka ga duk farkon sura za a ce bismillahir rahmanir rahim saboda yanzu karatu za a idan haka za a cika ta bismillah har ina har ta amma yanzu ka ji a nan da za ka fito daga gida sai ya ce ka ce bismillahi bai ce ka ce bismillahir rahmanir rahim ba so ku sani hatta a irin waɗannan addu'o'in da irin waɗannan abubuwan akwai inda bidi'o'i ke shigowa wanda ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsara a dinga yi ba ban gane ko kun gane ba Allah ya shiryar da mu don haka ya ce duk mutumin da zai fito daga gida sai ya ce bismillahi sannan ya ce ma'ana da sunan Allah kenan wato zan fita daga gida da sunan Allah tawakkaltu alallahi na dogara ga Allah kuma dama Allah ya ce wa man ya tawakkala alallahi wa huwa hasbuhu wanda ya dogara da Allah Allah ya ishe shi fatawakkal alal hayyin ladhi la yamutu wa sabbih bihamdihi Allah ya ce fatawakkal ka dogara alal hayyin ladhi la yamutu akan rayayyen da baya mutuwa shine wa Allah wa sabbih bihamdihi kuma ka yi tasbihi tare da gode masa wa alal lahi falyatawakkalil mutawakkiluna ga Allah ne masu dogaro ya kamata su dogara na fata an fahimta wa alallahi falyatawakkalil mu'minuna ko ga Allah ne muminai ya kamata su dogara wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minina ga Allah ya kamata ku dogara in kun kasance ku muminai ne na gaskiya na fata an fahimci magana tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah dan haka yace duk mutumin da ya fito daga gida sai ce bismillah tawakkaltu ala Allahi na dogara ga Allah ruwaya ta tabbata annabi yake cewa law tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkuluhi la razaqakum kama razaqa at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana annabi ce da za ku dogara hakikanin dogaro ga Allah Allah ya ce la razaqakum manzo Allah ya ce la razaqakum kama razaqa tayra da Allah ya azurta ku kamar yadda ya azurta tsuntsu taghdu khimasan wa taruhu bitana takan yi sammako ta bar gidanta kotanta kwankwataran ba komai wa taruhu bitana amma za ta dawo gidanta alhalin kundunta ya cika amma fa ta fita ba abin da take da shi a kundunta amma in ta dawo ta kogi ta tahowa da 'ya'yanta guziri an gane maganar da kyau ko sannan dogaro ga allah bai hana kuma ka tashi ka nema dogaro ga allah bai hana ka tashi ka nema cikakken ma wanda ya dogara da allah wanda shi ne ya dogara da allah kuma ya tashi ya nema abin da ake nufi da wannan shi ne tashi ka nema amma ka dogara cewa ba mai baka sai waye sai Allah ba dabarar ka ba ba hikimar ka ba ko ba haushe ma cewa yayi zafin nema baya kawo samu ba zafin neman ka ba ba ilimin ka ba ba karfin ka ba ba komai naka ba kawai abin da zai sa ka samu shine ubangiji madaukakin sarki ya datar da kai ya sa ka samu to in ka dogara da Allah da wannan siffar da wannan sigar da wannan yanayin to Allah maɗaukakin sarki zai taimake ka don haka bismillahi na da sunan Allah zan fita tawakkaltu alallahi na dogara ga Allah wala haula wala quwwata illa billah wala haula babu wata dabara da wayo da bauɗiya da gociya da zamiya da iyawa da dabara da hikima wala kuwata eh ba kuma wani ƙarfi illa billahi in ba ga Allah ba yasa a wancan mutumin da ya alfahari da gona sai wancan dan uwan da sai ke cewa walaula id dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billahi me yasa lokacin da zaka shiga gonarka baka ce Allah haka ya ga dama ba dabara ba ƙarfi ba hikima sai ga Allah ba in tara ni ana eh aƙalla min kamalan wa walada kana ganin ni na fi ka ƙarancin kuɗi na fi ka ƙarancin wadata da dukiya amma na dogara ga Allah kai na gaba ka dogara ga Allah ba ina fata kuna fahimtar magana don haka kace wala haula ba dabara ba gociya ba bau'iya ko da kuwa kana ganin daga cikin hanyar da ya sa ka samu nasara Allah ya taimake ka akwai wata ɗan abin da ka yi to ka yadda wannan dabarar taka da wannan hikimar taka ba ita ne ta saka ta baka nasara ba ina fata an fahimci magana Allah ne ya baka nasara Allah ne ya yarda ka samu nasara in ba haka ba wallahi ba za ka samu nasara ba to idan mutum ya faɗi wannan idan zai fito daga gida in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce yuqalu lahu za a ce masa hudita an shiryar da kai don haka duk abin da za ka yi a fitowar kan nan daga gida ba za ka yi shirme ba saboda allah ya ne ya shiryar da kai kuma dama allah ya ce wa manya ata sun billahi faƙad hudiya ila siratin mustaqim wa manya ata sun billah wanda di ya riƙe allah faƙadu hudiya wannan an shiryar da shi ila suratul mustaqima zuwa ga hanya madaidaiciya to kai ka ce bismillahi da sunan Allah na fito ka ce tawakkaltu alallahi na dogara ga Allah kuma ka ce wala haula wala quwwata illa billahi ba dabara ba karfi sai ga Allah kaga ai kai riko ga Allah ko wa man ya'ta sun billahi kenan to sai Allah ya manzo Allah ya ce sai a ce hudita an shiryar da kai a wannan fitowar naka ba za ka yi tata ba ba za ka yi sabo ba ba za ka yi zalunci ba ba za ka ci dukiyar wani ba ba za ka bari sallah ta wuce ka ba duk wani abin da zai zama sabanin shiriya to Allah ba zai jarrabe ka da aikata shi ba shine hudita ina fata an fahimci magana sannan zai dauki ma'anar hudita da ma'anar an datar da kai akan duk abin da kake nema in kai dan kasuwa ne hudita za ka samu riba ko in kai ma'aikacin gwamnati ne hudita an datar da kai za ka samu alheri a wannan fitar da kai za a tura ku wani assignment a kuma ware wani kuɗi a ce an ba ku kuɗin mashin ko kuɗin mota me ya fi daɗi salarin ka naira dubu arba'in da biyar jama'a ka zo ministry ɗin ku sai shugaban ministry kwamishina ya kira ka ya ce to za ku shiga balanga akwai abin da za ku je ku yi kai ga naira dubu hamsin kai ma ga naira dubu hamsin kai ma ga naira dubu hamsin kuɗin mai salarin ka a watan gaba ɗaya dubu arba'in da biyar ne a ranar ka an baka dubu hamsin hudita ko ba hudita ba hudita an datar da kai ga promotion eh so don haka duk harkar da ka fito malamai suka ce allah sai ya datar da kai akan harkar in kai ɗan kasuwa ne ka fito da kayan miliyan biyu wallahi sai ka sai da kayan kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas sai zama bai yi su saura na dubu ɗari biyu saura ba idan dama ka yi aflayin wani abu kana neman a kira a sanar da kai ka ci ko ka samu wala kawai sai a kira ka a ce kai ne ka cika immigration kai ne ka cika custom kai ne ka cika gandiroba kai ne ka cika police kai ne ka cika soja kai ne ka cika kai ne ka cika kai ne ka cika ka ce eh ce to ka zo gobe abuja turo mana kawon lambar ka kawai sai ka ji dubu ɗari biyu a ce to wannan kuɗin mai ne gobe maza abuja ka taho da duk abin ɗinka credential naka hudita ko ba hudita ba an gane magana da kyau ko so kalmar tana da faɗin ma'ana sannan suka ce hudita zai iya ɗaukar ka je ka a datar da kai da wani abu wanda zai zama alheri a rayuwarka ta iya yiwuwa kana neman aure a ranar da kai wannan addu'ar hudita sai a ce an baka matar na fata an fahimci magana kawai sai dai babban ta kira ya ce kai ne wani kaza eh to da zama zama magana da baban ta yace to ka ga iyayenka cewa an baka hudita ko ba hudita ba eh wala abakar jiddan jiddan ko hudita jiddan jiddan Allah ya saka mala abubakar so don haka kalmar tana da faɗi hudita an shiryar da kai an datar da kai an biya maka bukata na fata an fahimci magana wa kufita sannan an isar maka min kafa yakfi kufita an isar ma a nan ko malamai suka ce idan ka fito da wani ya shirya yanzu misali yadda misali jama'a harkar kidnappers nan suke wasu sun je sun tare jeji suna jira ka zo wucewa da mashin ɗinka ko da motar ka su buge ka to ku fita sai a isar ma da su ba ku ji hadisin rabbul gulami ba wannan yaro da aka samu cewa yana warkar da makafi da wane ne da wane ne hadisin sa yana cikin riyadus salihina ina sa ana da ayan san kisra ai ko yawwa wanda karshe me ya faru wanda shi ke da'awar Allah ba fajansa ko wazirinsa sai ya ga yaron nan fa Allah ya marbaiwa sai tambayi yaron nan ya ce kai yaro ya aka yi kake iya warkar da makafi da guragu da waye sai ce a ni ba ni nake warkarwa ba Allah ne ke warkar da su kai ma an kai imani da shi sai in roke sai warkar da kai sai ce to akwai wani Allah bayan ogan mu ashe ce kwarai da gaske ki ogan kuma jabu ne wannan hi ne na gaskiya sai ce to na yi imani da shi a warkar da ni shi kenan kuwa ya yi imani da shi kawai shi kenan sai warkar da shi to a ƙarshen kissar da kissa tana nan doguwa a cikin riyadu salihina a ƙarshen kissar da shi ogan ya gano cewa wannan yaron shi ya musuluntar da duk wasu wanda suke tare da fadar oga sai sa a kai a kai ni saman dutse a wurgo shi ya tarwatse ya lalace addu'ar da ya kawai cewa Allahumma kfini bihim Allah ka isar mun da su sanda suka hau ƙololuwar dutsen wallahi sai dutsen ya yi girgiza shi sai ya tsaya akan dutsen wanda suka kai shi dutsen kuma suka faɗo suka mutu kawai sai gashi ya dawo fada sarkin fada ya kalle ya ce kai me ya dawo da kai ya aka ka dawo ina abokan tafiyarka ya ce allah ya isar mun da su to kaga inda sarki yana da rabo da sai ya imani da allah wannan yaron ko ba haka bane wallahi sai ke imani sai kira masu jirgin ruwa yace ku kai shi sai kun je tsakiyar teku sai ku wallahi a ciki aka sake kirawo mutane karfi suka tukuikuye shi suka yi suka yi jirgin ruwa da shi aka tuka jirgi aka tafi sanda aka je bakin gaba za a shiga aka shiga cikin ruwan ana tafiya sanda aka ji tsakiyar kogi sai ya daga hannu ya ce Allahun makfini bihim Allah ka isar mun da su kawai sai jirgin ruwa ya haka na nan gefen ya suka zubi cikin ruwa ya sake yin haka na nan ma ya suka watsi sai yaro ya saura a cikin jirgin ruwa kawai sai ya ɗauki sandan ruwa ya kwana da jirgin ruwa kawai sai ya dawo bakin gaba sai ya fito kuma sai ya ƙara dawowa fada to kaga in ba gaura kan sarki ba jama'a Allah ya nuna ma irin wannan abubuwan karara amma ka gagara ganewa cewa fa wannan abin da kake kai ƙarya ne ko ga halaka ta samu mutum yace ina abokan tafiyarka yace Allah ya isar mun da su to abin da yasa na kawo wannan kissa ce doguwa tana cikin riyadus salihin ka je ka karanta ta cewa ku fita din nan wato duk wani abun da aka shirya maka na kutun gwila da duk wani abu da aka shirya ma na makirci da duk wani abu da aka shirya ma na kulumboto matsafa masihirta mugaye azzalumai yan tada kayar baya da yan tada rodunan baya ma gaba daya ba ma kaya ba rodi da duk wani wanda yake so sai ya ga bayanka wallahi daga ka ce tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahi to kufita an isar maka da shi ba zai iya ma komai ba wallahi har wannan wunin ya kare akwai wanda daga cikin magabata ya yi wani mafarki ya fito bakin kasuwa sai suka yi kacabus da wani ya ɗaga hannu zai doke shi sai hannun ya ƙage sai ya farka daga bacci a wannan yinin ya karanta wannan addu'ar da zai fito sai suka fito da wani abokin shi suna shigowa kasuwa siffar mutumin da ya gani a mafarkin nan ya ɗaga hannu zai doke shi hannun ya ƙage ya farka wallahi suka yi kacibus da mutumin mutumin ya kalle shi shi ma ya kalle shi ya kalle shi shi ma ya kalle shi ya ce sai ya wuce shi ma sai ya wuce sai ya taɓa abokinsa sai ce ka ga mutum mai kama kaza mai kama kaza da yi ciza baki haka ya ce eh ya ce wallahi da daddare na yi mafarkinsa yau akan mun yi kitibus da shi a irin wannan gurin ya ɗaga hannu zai da kyan hannunsa ya kage ya gagara miƙewa ya ce yadda na gan shi nan a daidai nan a mafarki ga nan haka maka haɗu shi sai ce to ala gafarta malam me ya faru ya ce addu'a na yi wata annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce idan na yi to duk abin da aka yi niyya za a mun na cutarwa a wannan yinin ba za a samu nasara ba shi yasa ya ganni babu yadda ya iya da ni ba zai iya cutar da ni ba wallahi don haka bismillahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billahi kuma wani sirrin da ke cikin wannan addu'ar jama'a ku kalle ta babu wani abin da ke cikinta na roƙon wani abu ka jinjina wa Allah ne ka fawwala al'amari ga Ubangiji cewa kai bismillahi da sunan Allah na fito me ka roka a cikin nan ba abin da ka roka ka ce tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah me ka roka ana ba abin da ka roka eh baba Ibrahim ba abin da mutum ya roka ka ce wala haula wala quwwata illa billah ba karfi ba dabara sai ga waye me ka roka ana duka jinjinawa ne da kambamawa da wato girmamawa ga ubangiji to wannan abin da kai wa Allah sai Allah ya isar ma da duk wani abin da kake bukata a wannan yinin Allah ya gama ya sa malamai suka ce sirrukan addu'a da samun karbuwa ya kare ga addu'o'in da suke ɗaukar ma'anar jinjina wa ubangiji ba addu'o'in da suke ɗaukar ma'anar Allahumma kaza Allahumma kaza Allahumma kaza ba yasa za ka ji a cikin addu'o'i da yawa mukan maimaita ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayy saboda jinjinawa ne kake ga ubangiji subhanahu wata'ala ya hayyu ya rayayyen da baya mutuwa ya qayyum tsayayyen da baya gushewa to wannan kalmomin da kake faɗa wato Allah yana son su yana jin daɗinsu domin suna tabbatar da hayatun rayuwa wacce take sarmadan ba ta da iyaka da kuma ƙayyumiyyar da lantiha alaha tsayuwar da ba ta da ƙarfi ba wanda ya isa ga bayanta to idan Allah ya ji kana irin wannan kirari kana irin waɗannan maganganun kana irin wannan abubuwan sai ka kan cewa an biya maka bukata ga baki daya yanzu baka ji ba addu'ar ayatul kursi la hawla wala abna allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma sha'a wa sa'a kursiyuhu samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim ko kun san wannan addu'ar gaba ɗaya tun daga farkon ta har ƙarshe ta ba abin da ka doka ba abin da ka roƙa tun daga farkonta har ta ba abin da ka roƙa tsantsar girmama Allah ne da kaɗaita Allah da ayyukansa da bautarsa da wane ne da wane ne to shi yasa aka ce babu addu'ar da kuma za ka yi yanzu nan ka samu shiga a gurin Allah sama da ita saboda a cikinta ba roƙon komai kake ba bari ba ku wani misali za ku gane wannan magana ta da kyau idan ka lura idan kana da mai gida idan ka cika roƙonsa sai ya dinga gudunka in kana ba ni kaza yau ina da matsala kaza matata ta haihu babanmu ba lafiya kuɗin makaranta na fata an fahimci magana sai ya dinga gudunka amma da zai zama kullum idan ka zauna fa da ka a ranka ya daɗe Allah da ya kara maka lafiya Allah ya sa ka gama lafiya a ranka ya daɗe ƙoƙarin da kake a garin nan kafin a samu mai irinsa zai yi wahala gaskiya ai ranka ya daɗe ko ina ka shiga wallahi magana ka ake kai mu dai ba abin da muke maka sai addu'a ranka ya daɗe Allah ya sa ka gama lafiya wallahi kana zaune matsalar ka ta dubu ashirin ne ko na rantse da Allah ya baka dubu ɗari biyar haka ne ko ba haka ba sai baka dubu ɗari biyar wallahi kai baka roƙi komai ba kawai jinjina mara kake yi to ɗan adam ma jama'a in ya zama ba roƙonsa kake ba kana masa ƙirari ne yanzu nan sai ka mori kayansa to ina ga ubangiji tare da cewa shi Allah ba a kwatanta shi da ɗan adam kawai dai mun kawo nan dan kai gaggawar gane abin da muke so ka fahimta amma ba wai muna kwatanta ɗan adam da ubangiji ba ne ko kaɗan shi Allah so yake a roƙe shi tabbas to amma hatta shi Allah a cikin nau'in roƙonsa suka ce addu'o'in da ba roƙo suke kai tsaye ba jinjina wa Allah suke kai tsaye sun fi sa ɗan adam ya samu biyan bukata sama da waɗanda suke da roƙo a cikinsu jama'a kun fahimci maganar da kyau ku mu je karatu don haka yake cewa wa kufita an kuma isar maka duk abin da ya taso ma duk rigimar da ta tunkaro ka duk wani wanda yake son ya ga bayanka to an isar ma da shi wa wuƙita sannan an ta an kare ka an kare ka duk abin da za a yi maka an kare an kare ka daga faruwarsa shine wa wuqita wa tanaha anhu shaytan kai daga karhe shaytan ma ya matsa ya barka ba ruwansa da kai ma'ana a wannan yinin duk wani aikin da shaytan yake sa mutane su yi to kai Allah ya kubutar da kai ba zai saka ka aikata aikin banza ba jama'a wannan addu'a tana da alheri ko babu to alheri ne yawa amma ka ji iyakacinta bismillahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah amma idan shaidan ya tashi ma tsiya sai sa ka fito kana amsa waya ran kai dade ya kayan nan sun iso kuwa shi wallahi an ce mota ta ɓaci ala riski la ilaha ala riski kuma kayi waje daidai lokacin da ya ce ma ala riskin nan kafar ka tana waje ka ka tafi larizki to wannan mai sauki kenan ina ga wanda zai fito yana rera waka a bakinsa ina ga wanda zai fito yana ta kuza a shar yana ta zage-zage ina ga wanda zai fito yana ta faɗace-faɗace ya sa ka kula da irin waɗannan sunonin in lokacin su yayi za ka fito daga gida to ka tsaya kai tsam dare ka ga me za ka yi za ka shiga gida tsaya ka san me da ya za ka shiga bismillahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah ina fata an fahimci magana wala hawla wala quwwata illa billah shikenan ka gama haka in zaka shiga bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna kaga ita ma wannan addu'ar babu wani abin da ka roka cewa kai bismillahi walajna da sunan Allah muka shiga wa bismillahi kharajna kuma da sunan Allah muke fita wa alallahi rabbina ko rabbana tawakkalna ga Allah ubangijinmu muka dogara to me ka roka a cikin wannan to malamai suka ce in ka shiga ko wallahi zaka zauna lafiya ba abin da zai same ka ko barawo ya shigo gidan sai dai ya gama zagaye zagaye wallahi bai isa ya dauki komai ba ya dai samu damar shigowa amma wallahi ba abin da zai taba a gidan haka zai fita jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku ga kuma addu'ar Allahumma inni a'udhu bika ana adilla au udalla au adilla au udalla au azlama au uzlama au ajhala au yajhala alayya to gara wannan ma ita kan roƙo ne kai tsaye ya Allah ina roƙonka ina neman tsari gare ka an azilla au uzalla Allah karka zame kar wani ya zamar da ni au adilla au udalla Allah karkasa batar da wani ma karkasa a batar da ni au azlama au uzlama Allah karkasa in zalunci wani karka bar wani ya zalunce ni au ajhala au yujhala alayya Allah karkasa ne wa wani jahilci kar wani ya min jahilci in na fita ke ka fito ka gama harkokinka har yini ya kare ka koma gida salin alin ba abin da ya same ka amma wallahi in baka rike irin waɗannan addu'o'in na annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama to shikenan magana ta ɓaci irin su Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa dunyaya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa dunyaya Allahumma astur awrati wa amir rawati Allahumma hafazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi ko wa a'udhu bi azmatika an ughtala min tahti malamai suka ce wallahi duk mutumin da safe wannan addu'a har ne ya ƙare ba abin da zai same shi haka idan ka yi ta da daddare ko bayan rana ta faɗi har gari ya waye ba abin da zai same ka ka ce allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya ya allah ina roƙon ka lafiya da zaman lafiya kai ka ji fa al'afwa wal afiya lafiya da zaman lafiya yasa afiya lafiya bahaushe ne ya gyara abun larabci ne cewa lafiya din nan ina fata an fahimta ai al'afiya lafiya to in kace Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya Allah ina roƙonka lafiya da zaman lafiya me yafi wannan arziki jama'a babu sai ka sake cewa Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini Allah ina roƙonka lafiya da zaman lafiya a cikin addini na wa duniyaya ina roƙonka lafiya da zaman lafiya a duniyata wa ahali ina roƙonka lafiya da zaman lafiya a cikin gidana da iyalaina wa mali ina roƙonka lafiya da zaman lafiya a cikin dukiyata allahumma stur aurati ya allah duk wani tsaraici na karka bayyana shi ka toshe shi duk inda za a ga na gaza duk inda za a gano matsalata duk inda za a gane ban kyauta ba allah ka rufe wannan abu don Allah wata addu'a ne ta kai wannan Allahumma stur aurati duk wata matsala ta da wani zai gani ya ce kai wani baka kyauta ba duk abin da zai zama tsaraici ne gare ni aibi ne gare ni Allah ka rufe shi wa amin rawati Allah duk wani tashin hankali da firgici da tsoro ka amintar min da shi yayin da wani hankalinsa tafi yake ba shi da abin karyawa da yaya ba abin karyawa wani hankalinsa a tashe yake ya ci dukiyar wani ko ya taba abin hannun wani wani hankalinsa a tashe yake yana ganin cewa za a zo a kama shi duk wani abin da zai sa hankali na ya tashi Allah ne ka amintar da ni kan na aikata kuma kar hankali na ya tashi wa amin rawati Allahumma hafazni min bayni yadayya Allah ka kare ni ta gabana wa min khalfi Allah ka kare ni ta bayana wa min fauki ko wa an yamini Allah ka kare ni ta dama na wa an shimali Allah ka kare ni ta haguna wa min fauki Allah ka kare ni ta sama wa a'udhu bi azmatika an ugtala min tahati Allah ina roƙonka tsari daga a ciyo da ta karkashi na ina ma'anan wannan shine kana tare da mutane amma mugaye ne akan ka jama'a ana samu ko ba a samu kana tare da mutane kana kallon masu ƙaunarka ne amma matsiyata ne so suke he sun kifar da kai in sun koma gefe zagin ka suke aibanta ka suke neman ya za a yi kai faɗi suke yi a rayuwarsu to ka ce Allah wa a'udhu bi azmatika an ughtala min tahti ba ma kana da wannan addu'in akwai wani dan banza da zai daga maka hankali wallahi baka da shi wallahi da zai daga maka hankali to amma ba ka yi tunda ba ka yi baka tsaya ma ka koya ba ba ruwanka yasa duk matsaloli suka zo suka yi ma yawa ka rasa ina zaka sa kanka to saboda haka waɗannan addu'o'i na annabi Muhammadu kuma babban abin burgewa shine su waɗannan addu'o'in addu'o'i ne tauqifiyya annabi ne ya faɗa da bakin shi ya koya wa sahabbai ba wani ne ya faɗa balantana kana yi kana kokonto a'a in dai kai wallahi Allah zai amsa ma da izinin Allah dan daga bakin annabi Muhammadu suke kuma shi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuhe na fata an bayyana magana abin da ya faɗa gaskiya ne ba wai kirkirar sai ba a Allah ne ce ya faɗa dan haka wata na anhu shaytan manzo Allah ya ce shaydan zai matsa ya bar gurin wannan mutum ba zai taɓa samun galaba ko nasara a kan shi ya saka shi ya aikata wani abu mummuna wanda zai zama Allah ya kama shi da wannan abun ba وعن ابن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف صلاته بالليل ثم قال فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا daga sahabi abdullahi dan abbas allah ya haɗa mana dan abbas a jannatul firdaus ya sa mu zauna da hi a fadar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan abbas yake cewa annahu raqada inda rasulillah da ke shi kusan ɗa ne a gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama to yana kwana hatta a gidan manzon allah ya ce to wata rana ya kwanta a gidan annabi fa wasafa salatahu bil layli ya ce sai siffanta yadda annabi ke sallar dare wato marawaici ya datse hadisin kenan ya siffanta yadda annabi ke sallar darensa in ya tashi sun maƙala sai ya ce fa'adhanal mu'azzinu to bayan da annabi ya idan da sallarsa ta dare sai mai kiran sallah na asuba ya kwarma kiran sallah fakharaja ila salati wa huwa yaqulu annabi da yayi alwala ya fito zai tafi masallaci sai ya fara addu'a yana cewa Allahumma ja'al fi qalbi nura Allah ka sanya haske a cikin zuciyata Allahu akbar annabi ko ai akwai haske a cikin zuciyarka amma tare da haka annabi yana ƙara neman haske jama'a amma kai ba ruwanka wala Allah ma zuciyarka dulum take eh da hassada da keta da mugunta da sabo amma ba ruwanka da wannan addu'a ka ji wanda zuciyarsa ma haske take walwali take sheƙi take yi ko tare da haka yana cewa allahumma ja'al fi kalbi nura allah ka sanya haske a cikin zuciyata to ina gani da kai da zukatanmu ga sanan niki-niki da ayyukan sako da zunubai da ƙudurce-ƙudurce munana akan yan uwanmu jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko mu ya mata ne waɗannan addu'o'i ko ba mu bane ya fi cancanta mu ya kamata wa fi lisani nuran Allah ka sanya haske akan harshe na ma'ana duk abin da zan faɗa da abin da zan furta da maganganuna ya zamanto akan tsari saboda haskenka ya Allah akan wannan harshe waje alfi sami'i nuran Allah ka sanya haske akan jina wato duk abin da zan ji duk abin da kunne na zai sha'awar ji yanzu ka lura sai ka kai kunnanka ya fi ji ya fi so ya je maka wake-wake da hirarrakin banza da taɗuɗɗukan banza da maganganun banza sai ga wane shi kuma ba abin da yake so ya ji ana yi kamar ya ji ana karatun alkur'ani kamar ya ji ana wa'azi kamar ya ji ana faɗakarwa kamar ya ji ana sulhu kamar ya ji ana kaza abubuwan alheri duk yake so ya dinga ji ana yi da kunnen shi kai kuma abubuwan da kake so ka dinga ji hayaniyar banza ne da ban kaura kaga daga nan zaka gane akwai bambanci tsakanin kai da shi to annabi tare da irin yadda Allah ya saita waɗannan gaɓoɓi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka yakan yi addu'a yana cewa Allah ya sanya haske a cikin wato jinsa waje alfi basari nura Allah ka sanya haske akan wato idanuna ko ba haka ba idanu saboda mawaki Allah ma da kansa yana cewa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nuri wanda duk Allah bai sanya mar haske ko a jinsa ko a zuciyarsa ko a ganinsa ko a rayuwarsa ba babu shi babu hasken Allah fa wallahi na fata an fahimci magana yasa a wani guri yake cewa Allahu nuru samawati wal ardi ko mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية سيتي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور سيتي يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس أنقانا مقانا دكيوكو don haka haske ka roƙe shi gaba ɗaya daga gurin Allah gaba ɗaya haske yana gurin Allah hasken nan ta ko ta ina rayuwarka Allah ya haskaka ta kasuwancinka Allah ya haskaka shi iliminka Allah ya haskaka shi jinka Allah ya haskaka shi ganinka Allah ya haskaka shi duk abin da ka sa a gaba Allah ya haskaka wannan abun wallahi idan kai wannan ka more jama'a don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa min amami a waje alfi basari nura Allah ka sanya haske a ganina waje almin khalfi nuran Allah ka sanya haske a ina a bayana wa min amami nuran Allah ka sanya haske a ina a gabana waje almin fauki nuran ya Allah ta sama na Allah ka sa mun haske wa min tahti nuran Allah ka sanya haske ta karkashi na Allahumma atini nuran kuma ni ina ni din ka tokan gaba daya kwamfilitili ni ɗin gaba ɗaya ka bani haske ya Allah to jama'a idan Allah ya amsa ma wannan rayuwarka za ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba komai naka miƙewa zai saboda ko ta ina ka nema hasken ubangiji to amma jama'a rayuwa muke yi ba abin da ya dame mu yasa wasu mutanen da za ka gansu a ruɗe a kiɗime wala zaunar da mutum ka ce masa kai wannan addu'o'i kake idan gari ya waye ne kan ni wala karshen ta zai ce maka to wannan addu'a ne malam kawai ni ba na wata addu'a Allah ka ji ba wata addu'a da ya iya kuma baya yi kuma da gaske ne baya yi rayuwa ba za ta yi kyau da haka ba Allah Allah rayuwa ba za ta yi kyau da haka ba bannabi Muhammadu ba zai zo ya sunnanta mana abu jama'a mu watsar kuma mu ɗauka cewa a cikin wannan watsarwar rayuwar mu za ta inganci ba wallahi ba zai yiwu ba za ta inganta ne rayuwar yayin da muka ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yasa Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku samu shirya malamai da suka zo tafsirin tahtadu din nan wallahi in ka ji maganganun da suka yi za su baka mamaki wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku samu shirya za ku tafi za ku yi rayuwa akan musulunci da alqur'ani da sunnar annabi muhammadu wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku samu hatta lafiyar jiki wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi hatta arziki kuɗi jama'a kuɗi yana cikin bin annabi muhammadu wa in tuti'uhu tahtadu kasuwarka in kana bin manzon Allah za ta yi kyau wa in tuti'uhu tahtadu kai malami ne mai wa'azi ne da'awa to malantarka za ta yi albarka idan kana bin annabi muhammadu duk abin da kake so yi Allah ya saka hannu a ciki to ka waye manzan Allah ko ba biyayya ta fatar baki ba ku cika gari da cewa kuna san annabi Muhammadu amma kuma kuna rungumar yan mata akan titi ƙarya kake wallahi kai ba masoyin manzan Allah bane dan annabi bai ce ku rungumi yan mata ba ku cika gari kuna cewa kuna bin annabi Muhammadu amma kuna kada ganguna akan titi kuna tsalle kuna tarewa mutane hanyoyin wucewa kuna tauya haƙƙoƙin bayin Allah wannan ce biyayyar manzan Allah ba ita bane kuma Allah ba zai karɓi wannan biyayya ta ku ba wallahi dan ba ita annabi ya ce ku yi ba ba ita kuma Allah ya ce a yi ba so dan haka in an cewa in tuti'uhu to ku tsaya ku gane wacce irin kalar biyayya mutum ne kullum yana cewa shi mabiyinka ne amma kuma duk umarnin da ka saka ya saba duk abin da ka ce yayi baya yi duk abin da ka hana yana yi wannan biyayyar ƙarya ne ko ta gaskiya ce mace ne kullum ta ce ai ya habibi ya abin da matsaruhi ya wane ne zunzurutun mazarutun kwallon kwankwalatin tantanin makwallatan makoshin kurkurun kurabatar kokon kofin zuciyata ina fata an fahimci magana amma duk abin da ka saka ta na umarni ba za ta yi ba ƙarya take ko gaskiya take faɗa ƙarya take yi wallahi abin abu duk umarni da ka saka ta ba za ta yi ba amma ba in ta zauna kullum cewa take ita kokon zuciyarka ne kokon ƙarya kokon wahala ko kage so don haka ba yadda za a yi ka cewa kai mabiyin manzan Allah ne kuma a same ka ba abin da kake wa annabi na biyayya ƙarya ne wallahi wallahi ba gaskiya bane so saboda haka wa in tuti'uhu tahtadu in kun ba annabi za ku samu shirya Allah ya ce wa ma ala rasuli illa al balagul mubin ba abin da ke kan manzo sai isarwa wanda take mabayyaniya Allah shiryar da mu ma ya kulu inda dukhulil masjidi me mutum zai faɗa kuma idan zai shiga menene yanzu kun ji waɗannan su ne addu'o'in da idan ka baro masallaci za- daga gida za ka tafi masallaci za ka dinga yin su ko bismillahi tawakkaltu ala allahi wala haula wala quwwata illa billah ka taho daga gidanka za ka shigo masallaci kai ta maimaita bismillahi tawakkaltu ala allahi wala haula wala quwwata illa billah bismillahi kharajna wa bismillahi kharaj wa- wa- wa- bismillahi waladna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna ina fata an fahimta اللهم اني اعوذ بك ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي ko to duka allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi kaza nuran har zuwa karfi ina fata an gane to yanzu kuma za mu ji idan ka zo zaka higa masallaci kuma me zaka faɗa an abdullah bin amr bin al-as عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الله أكبر ka duba masallaci annabi zai shiga amma har yanzu yana neman tsari daga shaidan saboda shaidan fa da ke tsinanne ne jama'a har cikin masallacin zai biyo ka fa ya bata ma sallah ba har cikin masallacin sai biyo ka ya bata ma sallah in dai baka dau matakin neman tsari da shi ba ba sallah ta shigo zaka yi ba dakin Allah wallahi sai ku yi ta tare da shaidan ya warga zama ita ya lahana maka ladanta ya sa kai dunguran kula ka fita amma idan ka ɗauki mataki a kansa tun kafin ka shigo sai Allah ya kare ka daga sharri ba shi kenan ba daga abdullahi ɗan amru ɗan as Allah ya haɗa mu da abdullahi ɗan amru ɗan as a aljannar firdaus annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala almasjida daga annabi muhammad ya kasance idan zai higa masallaci qala sai annabi ya ce a'udhu billahi alazim ina neman tsarin Allah mai girma kaga daga cikin sunayen Allah al'azimu tana daga ciki daga cikin siffar Allah al'azumatu min sifatin lahi tabaraka wa ta'ala to kuma shi girman Allah idan aka ce Allah mai girma al'azimu ne shi to ka sani ba ana kwatanta girmansa da girman ɗan adam ba idan aka ce wani ɗan adam to ai ko a mutane aka ce wani babban mutum ne ba ana nufin ƙato da tumbi da wuya da waye ba a wani lokaci ana nufin mutum ne mai matsayi haka ne ko ba haka ba yawanci ma idan ka ji an ce ai wani babban mutum ne ba a nufin mai kiba ne ko mai- dogo ne santame ne ko kaza a'a ba haka ake nufi ba ana nufin yana da wani matsayi a rayuwa wanda wannan ya haifar masa da wannan kalma ta girma jama'a haka ne ko ba haka ba to haka idan an ce Allah al'azim to shi ya haɗa duka abubuwan na farko Allah mai girma ne da ma'anar girma banda domin akwai akwai tataɓurza tsakanin malaman tauhidi da aƙida shin Allah jiki ne ko haske ne ko menene shi Allah wannan wata fage ne na aƙida ku bari za mu iso karatun na rantse da Allah mu da yawa ba zan ce ku ba kadai har ni din wallahi tallahi ba ta kai ta ɗauki wasu karatukan ba sai mun yi nisa tukunna ba bujiro da matsala amma yanzu in aka bujiro ma da ita za ka rasa ina za ka sa kanka shin Allah jiki ne kamar yadda jukkuna suke ko haske ne shi Allah ko kuma yaya Allah yake wannan hatta manyan malaman tauhidi irin su ibnu taymiyyah al-harrani irin su al-imam ibn al-qayyim irin su manya manyan malamai sun tattauna akan wannan matsalar sun kai ruwa rana sun dawo da inuwa so mas- matsala ce babbar matsala kar mu ballo ruwa mu kasa tare shi billahi lazi bi yazo ya cinye gari wallahi kaga za a samu matsala to amma dai abin da nake so in kai mu shine in aka ce al'azimu to ana nufin Allah mai girma ne to kuma na ce muku ko a ɗan adam aka ce wani babba ne wani mai girma ne wani babban mutum ne to a wasu lokuta ba ana nufin girman jiki ba ana nufin girma na matsayi da daraja da kima da martabar da Allah ya masa haka ne ko ba haka ba to haka ka ɗauka Allah shi ma mai girma ne da irin wannan ma'anar da kuma girma da irin duk wani kalan girma da zaka bawa ubangiji ka girmama shi ka kambama shi ka bunƙasa lamarinsa fiye da kowa a duniya to shine ka bawa Allah girmansa kuma daga cikin ma'anar girman Allah shine kar ka saba mishi domin ayin aka ga ka yadda wani mai girma ne ai ba za ka dinga yin abin da baya so ba don ka san girmansa zai iya amfani da girmansa da fawarsa ya taka ma birki haka ne ko ba haka ba to girman Allah ya jagorance ka zuwa ga gujewa menene saba mar ban gane ko kun fahimta ba sannan girman Allah ya fa'idantar maka da samun rahamarsa yo ai ko a duniya an ce wani babban mutum ne ai kana tsammanin duk ranar da ya yarda zai taimake ka ai za ka more ko saboda hi menene babban ne shi yasa za ka ga idan an yi wasu kyauta mai yawa sai a ce wane ya yi wa wane dukan girma ko ko kyautar girma wato ba kyautar ƙananan mutane wanda ba su da komai ba su da wani matsayi ba a kyautar wanda suke da matsayi to wannan ko a duniyance kaga ana samun haka to balantana Allah wanda shi kansa mai girman Allah ne ya bashi shi kansa babbaɗin da ake cewa wani babban mutum ne Allah ne ya mai da shi babba ban gane ko kun gane ba don haka ya ce a'udhu billahi azim muna neman tsari ga Allah wanda yake mai girma wa bi wajhihi karim kuma muna neman tsarin Allah da fuskarsa mai karanci to wannan kuma sai nuna mana ahe daga cikin siffofin Allah Allah yana da menene fuska yasa ya ce wa bi wajhihi karim Qur'ani ya tabbatar da wannan kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram komai zai kare duk duniya komai za a waye gari kafin kiyama ta tashi ya lalace ya kare wanda zai saura shine fuskar ubangijin ka mai karanci haka Allah ya faɗa wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram a wani guri yace kullu man alaiha a kullu shay'in halikun illa wajh kullu shay'in halik komai zai hallaka komai mai hallaka ne mai rugujewa ne ya rushe ya ƙare illa wajahahu sai fuskar Allah to sai malamai suka ce wannan kalma ce da take nuna Allah ya siffantu da siffa ta menene ta fuska to sai dai har yanzu muna gaggawar dawo da tunanina da naka kusa so an an ce fuska kamar yadda muka ce girman can ba irin girman dan adam ba ko da dai mun buga misali dan ka gane to haka kuma fuskar nan ba irin fuskar mai ba dan adam ko wata halitta ba amma Allah yana da fuska dan ya tabbatar a Qur'ani annabinsa ya tabbatar cikin hadisai to amma ya fuskar take ba wanda ya sani kamar daidaituwarsa ne kan al'arshi ar-rahmanu 'ala al'arshi stawa ko kamar yadda yace taha ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha hita tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula sai ce ne الرحمن على العرش استوى الله مي رحما يا ديديتا أسمان على العرش to sai aka tambayi imamu maliku kai fastawa ya malik ya Allah ya daidaita sai ce al-istiwa ma'ruf wal kayfu majhulun was su'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun imam malik yace al-istiwa ma'ruf in aka ce Allah ya daidaita kowa ya san me ake nufi da daidaita ai ko to sai ka danganta wa Allah irin tasa daidaita yanzu ga malam Yusuf ya daidaita akan a zaune ya naɗe kafafunsa malam Yakubu mai Kano ya daidaita a zaune ya miƙe kafafunsa shi ma haka ne ko ba haka ba baba Ibrahim ya daidaita kan kujera ya saita littafinsa yana sauraron karatu duk wanda aka ce masa an daidaita ya san me ake nufi aiko to karka ce daidaituwar wanan irin tawa shikenan kawai ba irin tasa ta yi ba Allah irin tasa ta liku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala daidaituwar da ta shafi shi Allah wanda ba irin ta dan adam ba shikenan kawai sai ta dan haka al-istiwa'u ma'ruf yace wal kayfu majhulun yaya Allah ya daidaita wannan ba wanda ya sani wasu'alu anhu bid'atun tambaya ka ce ya Allah ya daidaita wannan bid'a ne me yasa ya zama bid'a saboda lokacin da annabi ya karanta wa sahabbai wannan aya ta cikin suratu qaha ar-rahmanu 'alal arshi stawa ai basu tambaye ya akai Allah ya daidaita ba to kaga tunda su basu tambaya ba kuma annabi bai ce me yasa kuka tambaya ba kai yanzu da kake tambayar imam malik ka zo da bid'a aikin da sahabbai basu yi ba manzan Allah bai yi ba jama'a kun fahimci magana lokacin da mala'ika jibril ya zo da ayar annabi ya tambayi mala'ika jibril cewa ya Allah ya daidaita bai tambaye shi ba sahabbai da aka karanta mu sun tambayi annabi ya Allah ya daidaita ba su tambaye shi ba to kai dan me yasa zaka tambayi maliku yanzu dan haka imam malik yace wal su'alu anhu bid'a tambaya akan haka bid'a ne sannan wal imanu bihi wajibun ka yi imani cewa Allah ya daidaita akan al'arshinsa wannan dole ne domin kai musulmi ne kuma ƙur'ani ya zo da haka ba shi kenan ba to haka anan ma alwajihu ma'arufun fuska abu ne sanannen aka ce fuska ka san me ake nufi to amma karka ce irin fuskar dan adam ina fata an fahimta wal kaifu majhulun yaya fuskar Allah take wannan abu ne wanda ba wanda ya sani haka ne ko ba haka ba wasu alu anhu bid'atun tambaya ka ce ya fuskar Allah take wannan bid'a ne eh sannan wal imanu bihi wajibin imani da cewa Allah yana da fuska wajibi ne saboda Qur'ani ya tabbatar sunna ta tabbatar azunna annakum ganaytum jiddan jiddan masha Allah dan haka yace a wa biwajhihil karim muna roƙon Allah da fuskarsa mai karamci wa sultanihil qadim ko muna roƙon Allah da sultan wato mulkinsa da ikonsa da iyawarsa da ƙwarewarsa da mallakarsa alƙadim wanda yake daɗaɗɗe wanda ba a san ranar da Allah ya fara mulkinsa ba jama'a ko ba a san ranar da ya kare ba zai kare ba wato laisa lahu a bidaya wala nihaya mulkin Allah da zatin Allah ba a san yaushe ya fara ba babu ba shi da farko ko ba zai kare ba ba shi da ƙarshe babbar magana ce fa jama'a komai yana da wani lokaci ya fara ko ba shi da shi komai da ka sani a duniyan nan yana da wannan lokaci ya fara Allah ne kaɗai bashi da lokacin da ya fara ita kanta farawar tun kafin ta fara dama Allah yana nan amin sun ma'ani kafin ɗin ita kanta kafin to kafin ita ita kafin ɗin kafin ɗin ita ma kafin ita so shi yasa shi Allah kawai ka bar shi a Allahnsa ka yi imani da shi kawai daga ka fara tambayoyi irin wannan rudewa za ka ƙara yi namu ba irin nasu bane da za kuma Allah in the beginning mu ba mu in the beginning da za kuma Allah khairan alai abu su Allahnsa yana da lokacin da ya fara mu ba mu da lokacin da ya fara jama'a kun fahimci magana da ke ko ba kuma ta ba a tafsirin mu na bara a Ramadan ai mun fassara huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin cikin suratu al-hadid na fata an fahimci magana so saboda haka shi Allah ba shi da yaushe ya fara kuma babu ranar da zai kare idan ka ce to ya akai a'a ni ma ban sani ba kuma kai ma baka isa ka gano ba wallahi yawwa gwargwadon yadda kake kara tambayar yaya gwargwadon yadda kwakwalwarka ke kara rudewa saboda Allah ya wuce tunani na ya wuce tunaninka an gane magana da kyau ko kawai kai imani kai imani kai imani shikenan kawai Allah ya kara mana imani da shi to shine wa sultanihil qadim da mulkin sa wanda yake na azal tun azal tun kafin azal din ita kanta ma mina shaitanin rajim muna roƙon Allah da ya tsare mu daga shaitan wanda yake mai jefaffe daga rahamar Allah subhanahu wata'ala to shi ne wannan ɗaya daga cikin addu'o'in da mutum idan ya zo shiga masallaci ake so ya yi a'udhu billahi al'azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min shaytanir rajim kaga anan kare matsayin Allah ne daga shaydan amma sai ka kamba mahi da sufofi kusan guda uku kace a'udhu billahi al-azim ina roƙon tsarin Allah mai girma wa bi wajhihi al-karim ina roƙon tsarinsa da fuskarsa mai karanci wa sultanihi al-qadim ina roƙonsa da mulkinsa wanda yake na azal na tun kafin kafin mina shaitanin rajim da ya tsare ni daga sharrin shaitan wanda yake jefaffe daga rahamar Allah korarre daga fadar Allah na fata an gane to wannan shine saboda haka in zaka shiga masallaci ana so kai wannan addu'a za mu dakata anan saboda an nuna mun lokaci a sati mai zuwa muka zo za mu dora akan sauran addu'o'i wannan babukan jama'a jama'a su tsaya su fahimce su babuka ne kawai da suke da alaka da ainihin wato addu'o'i da maganganu wanda annabi ya faɗa mana yadda za mu yi surviving a cikin rayuwarmu abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya bamu ladan wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh